الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a biyu ga watan zulqa'ada shekara ta 1437 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma biyar ga watan takwas shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami da sahi na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am malam mace ne ta haihu ranar litinin karfe su bayan sallah da lokaci ne ya kamata a ciwo
wai tambayar ɗan uwa idan aka yi aihuwa kamar misali a cikin yinin yau juma'a shin wannan yini za a lissafa da shi ko ba a lissafawa da shi jimhurin malamai ba a lissafawa da yinin da aka yi haihuwa an gane ko kamar misali in yau mace ta haihu a cikin yinin yau kenan sai gobe asabar a ce daya lahadi biyu litinin uku talata hudu laraba biyar alhamis shida juma'a bakwai kenan juma'a idan ta dawo kenan shine satin haihuwa tare da cewa daga cikin magabata shi ibn hazan Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa yinin da aka yi aihuwa za ka lissafa da shi kamar misali yau idan aka yi aihuwa sai ka ce daya tun a yau gobe biyu kenan in yau aka yi aihuwa kenan rana alhamis shine yini na bakwai tare da cewa lalle shi yini idan aka ce yini yini yana farawa ne daga hudowar rana zuwa fadawarta idan aka ce aliyau daga hudowar rana zuwa fadawarta don haka wannan ba hudowar rana ba daga ketowa alfijir zuwa fadawar rana idan aka ce annahar shine yake farawa daga hudowar rana kenan zuwa fadawarta to don haka idan aka aihu bayan magariba lissafawa za a yi a ce ɗaya ko ba za a faɗa ba saboda an riga an fita daga cikin yini don haka dai shi al'amarin yanka ragon suna har ma daga cikin magabata irin sai ibn sirin shi yana ganin cewa a ran da aka yi ukun aihuwa ma mutum yana iya yanka ragon suna an gane ko misali ran uku mutum yana iya yanka ragon suna ba sai an kai bakwai ba shi ana iya gaggautowa ko a jinkirta illa kasancewar abin da muke so mu sani don abin da shari'a ta iyakance masa lokaci ta kayyade masa lokaci to bai halatta a gaggauto da shi ko kuma a jinkirta shi a takaice dai shi fahimta shi tashi ya ce a wannan yini za a lissafa da shi amma a wajen jumhurin malamai ba a lissafawa da yinin da aka yi aihuwa sai in an kwana sannan za a ce daya kamar yanzu yau wata in ya tsaya ai ba za a ce daya ba sai in ya kwana za a ce daya tunda karkashin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa yu'aqqu anhu yawma sabihi aw kama qala manzo Allah yace a ran bakwai kin wato aihuwa wato a yanka ma ƙara suna to shi sai yake ganin cewa tunda in an ce yau musabihi ranar bakwai kenan ya riski wannan yini na yau kenan sai a ce daya na'am a wani ake nihi da tsari tsari wani irin tsari wai kamar tsari na kamar misali na mace domin a hausa yin aka ce tsari tsari yana daukan ma'anoni daban akwai ma'anoni daban wanda za ka ji an ce mutum ya nemi tsari ya ke ni ya nemi tsari ma'ana wai ya nemi yadda zai kare kai shi lalle neman kare kai wajibi ne amma dole kare kai baya dacewa sai ta hanyar shari'a akwai hanyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wanda za mu bi mu kare kanmu game da duk wani sharri da mugunta na mutum da alheri amma ba kamar yanda wato a gama garin jama'a in an ce tsarin kai shine ya zamanto mutum ya ringa neman wasu kargo da wasu laya da wani menene da sauransu wannan kwata-kwata baya halatta haramu don ba wanda ya isa ya baka tsaro da kariya face ubangijin da ya halicce ka tsaro na Allah da kariyarsa ko ba za ka samu ba dole sai ka biyo ta hanyar da ya shar'anta an gane ko don haka wani mawaki ya ce in banda tsarin Allah ya ce huru baya magani ko laya kenan tsaro na ubangiji subhanahu wata'ala da tsari na ubangiji subhanahu wata'ala da kariyar shi shine kariya wanda yake na hakika duk wanda ya nemi tsaro da kariya ba ga Allah subhanahu wata'ala to ya kuskure ma hanya sannan ma'ana ta tsari na biyu a yaren Hausa kamar yadda ake faɗa wato shine tsare mace a gida shine in a ce in ma a ce tsari ko a ce kulle lalle ubangiji subhanahu wata'ala shine ya shar'anta tsara mace a gida amma ba kamar yadda wato wasu daga cikin jama'a suka ɗauke shi suka tsananta suka wuce ka'ida ta shari'a lalle allah ya shar'anta ma mata mumine tsari ubangiji ta'ala ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajina tabarrujal jahiliyyati ula ubangiji ta'ala ya ce ku matan matan muminai ubangiji ta'ala ya ce ku tabbata a cikin gidajenku kada ku ringa fita irin fita ta matan jahiliya na farko to don haka lalle ba a hana mace fita ba matukar za ta fita da ka'ida na shari'a za ta sanya sutura yadda allah ya shar'anta mata ta lullube dukkan cikinta illa abinda Allah ya halitta mata bayyanarwa shine fuska da tafukan hannu sannan kuma kasancewar do abin da ya saba ma shari'a na shafa turare ta biyu titi da bin tsakiyar titi duk ta kiyaye waɗannan ƙa'idodi ba laifi ko da rana ko da dare mace tana iya fita maganar cewa fitar mace wai uku ne a rayuwarta farko wai fitowa daga cikin cikin mahaifiyarta zuwa wannan sarari na duniya fita ta biyu daga gidan daga gidansu zuwa gidan mijinta fita ta uku daga gidan mijinta zuwa kabari haka wasu suke fada wannan kwata-kwata wahayin shaidani ne baya da asali an gane ko don haka wasu suna tsanantawa akan wannan al'amari lalle ba a hana mace ta fita a ka'ida a hukunci na shari'a matukar za ta fita da suturar da ta dace wannan ba laifi bane ko da rana ko da dare mace tana iya fita kuma ko kasuwa tana iya zuwa kamar yanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matan muminai sukan je kasuwa wanda kada mu manta abin da ya sabbaba wato korar yahudawa na banu kuraiza da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi da sauransu kasancewar warware alkawari da suka yi wata mata mumina ta tafi kasuwa wani bai hude ya kulla ya kulle hijabinta a jikin wani dutse motsawar da take bata sani ba sai wannan dutse sai ya rike wannan sai mayafin ta ya warware ta fasa kururuwa a lokacin nan dai wannan shine sababin abin da ya kawo wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su tattara ya nasu ya nasu gaba ɗaya a kore su daga birnin madina a shahida a nan ta je kasuwa ne illa kasancewar lalle ba a hana mace ta fita amma ba a buƙatar ya zamanto a kowane lokaci mace tana kan titi wannan baya dacewa ya saba da ɗabi'ar yadda Allah ya ɗabi'antar da ita mumina abin da aka santa zama a gida sai in ya kama dole ta fita wannan kuma ba matsala bane tana iya fita matukar za ta fita da wato sutura yadda shari'a ta shar'anta mata na'am to wai hukuncin layya da rago wanda yake da maraina guda ko da an daddake rago wannan ya halatta a yi layya da shi an gane ko ko da daddake shi aka yi wannan ya halatta a yi layya da shi kuma baya tauye wani abu wanda yake na lada game da yin layya da shi na'am kamar ni
yana iya hanyar ida karfin shi ma da nuna kuma ya gangaro mutu da lifa yana iya kaman zama ya karfi da ba
abin da muke so mu sani in aka ce tsayuwa arafa shine mutum ya wuna a wannan zagaye inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa iya wannan fili shine arafa to anan ake buƙatar alhaji ya wuni a ran tara ga watan zulhijja in ya je a cikin yini idan bai samu damar zuwa a cikin yini to a cikin wani yanki na dare kafin alfijir ya keto a ran tara ga wata sai ya je ya tsaya in aka ce tsayuwa arafa shine mutum ya wuna a zagayen ko bacci ka wuni kana yi sunanka mai tsayuwa arafa don haka in ma ka tsaya ka fuskanci alƙiwla ka yi ta addu'a in ka gaji ka zauna in ka gaji ka kwanta ka huta wannan duka sunanka mai tsayuwa arafa musdalifa in an zo shi kuma nan za a yi jam'in magarba da isha iya abin da ake bukata mutum ya kwanta ya huta saboda ayyukan da zai fuskanta a gobe ran goma ga watan zulhijja amma in ya zauna ya dan sha dare ya yi adabodi wannan ba laifi ba ne darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul kafala a darasi da ya gabata mun tsaya karshen babi na uku baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya lamunci biya ma mamaci bashi alaisa lahu an yarje bashi da damar da wato zai dawo ma'anar bashi da damar da zai dawo shin baya da damar da zai dawo ga iyalin mamaci cewa ya biya ma wani bashi a ɗauka daga cikin dukiyarsa a biya shi ko kuma falaisa lahu an yarje baya da damar da zai dawo ya ce ya fasa wannan nauyi da ya ɗauka na biya masa bashi duka wannan kalma tana ɗaukan wannan ma'ana biyu falaisa lahu an yarje cewa ba shi da damar da zai dawo to don haka magabata suka ce falaisa lahu an yarje ma'ana ba shi da damar da zai dawo ga iyalin mamaci ya ce a biya shi bashin da ya biya ma mamacinsu in ma a cikin dukiyar mamacin ko kuma su su nemi kenan kudin da ya biya ma mamacinsu bashi su biya shi in dai ka ɗau nauyin biya ma mamaci bashi to ba maganar ka dawo ka ce a biya ka kuma haka ba maganar ka dawo ka ce ka fasa domin alkawari ne ka ɗauka wanda kuma cika wannan alkawari ya zama wajibi shine a baban wato malam ya zo mana da hadisin salama ibn al-akwa Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gawa liyusalli alaiha domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mata sallah kamar yadda a farko mun yi bayani cewa a farkon al'amari idan mutum ya shiga yanayi wanda yake na fitar rai akan je a taɓo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a faɗa masa cewa ga halin da wanda yake ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo idan ya zo yana nan wannan bawan Allah wanda ya shiga cikin yanayi na fitar rai har ransa ya fita a yi masa wanka a yi masa likkafani sannan a fito da shi manzon Allah ya masa sallah sannan a kai shi abu a duk iya wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan sahabbai sai suka ga cewa yin haka akwai tsanantawa da kuntatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi shawara tsakankaninsu suka ce daga yau idan mutum na fitar rai kar a sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a bari ce in ya cika an gama tattala shi sannan a shi a tafi wannan sannan a kai masa gawa sannan a shi a faɗa masa suka tabbata akan haka sai an tattala mamaci sannan sai a kai masa gawa a aji a nan gaban masallacinsa sannan sai a tafo shi ya zo ya yi ma gawar sallah to shine a nan salama yake cewa an zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wata gawa domin ya yi mata sallah manzan Allah sai ya ce hal alaihi min dai shin akwai bashi a kansa shi mamacin qalula suka ce a'a ya rasulullahi ba abin shi ko dala fa salla alaihi manzan Allah ya wuce gaba ya yi masa sallah ثم أوتي بجنازة أخرى sannan aka zo masa da wata gawa ta daban faƙala sai yake cewa hal alaihi min dai shin wannan mamaci akwai bashi a kansa qalu na'am suka ce kwarai ya manzan Allah ana ko bin shi bashi qala sai manzan Allah ya ce fa sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah ni ba zan masa ba ƙarin bayani zai zo a darasinmu na yau menene hikima wadda saboda ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake dina yin sallah ga mamacin da ake bin sa bashi ala abu qatada abu qatada Allah ya kara masa yadda sai ya ce alayya dainuhu ya rasulullah fa salla alaihi fa salla alaihi abu qatada ya ce ya rasulullah bashin da ake bin sa na dau nauyin biya masa wuce kai masa sallah manzan Allah ya wuce gaba ya ma gawar sallah kaga anan abu da Allah ya kara masa yadda shi ya ɗau nauyin wato biya ma wannan mamaci bashi inda a ce wato wanda ya biya ma mamaci bashi ya ɗau nauyin biya ma mamaci bashi inda a ce zai dawo ya ce ya fasa to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai wuce gaba ya ma wannan mamaci sallah sai abu da ya tusa kuɗin wannan da ake bin mamacin ya biya inda a ce wai in ka ɗau nauyin biya ma mamaci bashi cewa kana da yancin da za ka dawo to da a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai wuce gaba ya ma wannan gawa sallah sai a bukata da ya tisa iya abin da ake bin mamacin ya biya masa in har a ce yana da halaccin ya dawo kenan in ya dawo kenan amma mai bashi sallah don haka dai a takaice a duk lokacin da mutum ya ɗau nauyin biya ma mamaci bashi ba maganar ya dawo ya ce ya fasa kuma ba maganar in ya biya bashin ya je wajen iyalin mamacin cewa a dukiyar mamacin ko kuma a dukiyarsu su ɗauka su rama masa iya abin da ya biya hadisi na biyu shi ma bayani ya gabata a kansu za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب جوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري عن عقيل هو بن خالد قال ابن شهاب هو الزهري فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت lam aqil abawayya illa wa huma yadinani din wa qala abu salih wa qala abu salih huwa huwa sulaiman huwa sulaiman ibn salih al-marwazi حدثني عبد الله وابن المبارك المروزي عن يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الجماد لقيه ابن الدجنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدجنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا, وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك فارتهل ابن الدجن فرجع مع أبي بكر رضي الله عنه فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويسل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن الدجنة وآمنوا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا لابن الدجنة مر أبا بكر رضي الله عنه فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا قال ذلك ابن الدجن لأبي بكر رضي الله عنه فطفق أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فلم فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدجنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يؤلن, إلا أن يؤلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا مكرين الاستئلان قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدجنة أبا بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له قال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي قال أبو بكر رضي الله عنه هل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فهبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر ورق السمر أربعة أشهر malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato kariya ta abubakar Allah ya ƙara masa yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda aka kulla wato wannan amana ta bashi tsaro da kariya cewa kar wanda ya taba shi ya tsangwame shi game da addininsa shine anan wato malam ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take fadar cewa lam a aqil abawayya illa wa huma yadinani dina Aisha ta ce ban fahimci mahaifana wato face suna wannan addini lafazin a'aqil an ciro shi ne daga aqal idan aka ce al'aqal shine hankali me ake nihi da hankali shine alfaham fahimtar inda aka sa gaba ka san abin da zai amfani ka ka kusance shi ka san abin da zai cutar da kai ka nisance shi ya zamanto kana da fahimtar da zaka bambanta abubuwa zaka iya gane cewa wannan mahaifinka ne wannan mahaifiyarka ce za ka iya bambanta wannan saniya ce wannan jaki ne wannan akuya ce wannan tunkiya ce wannan shine ake kira da alaƙan kamar yadda ubangiji ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi wurare sun wuce a lissafa a cikin alkur'ani gaba da waɗanda ba sa fahimtar inda aka sa gaba kamar yadda ubangiji ta'ala na faɗa walakin na aksarahum la ya'qiluna la ya'qiluna ay la yafhamuna kamar yadda can yake cewa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ya'qiluna biha ay yafhamuna biha to shine anan Aisha tace lam a aqila abawayya tace ban fahimci mahaifana ba na gane cewa waɗannan mahaifana ne ta ce illawa huma ya dina ne dina face suna wannan addini to shine a nan maimakon kenan lafazin da uqayyid ibn khalid wato ya koro malam sai ya karkata sai ya zo da lafazin yunus ibn yazid al-aidi sai ya zo da sanadinsa daga abu salih an gane ko shine a nan yake fada cewa al'imamu zuhri yake cewa urwa ibn zubair ya bani labarin cewa lalle aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce lam a aqil abawayya qaffu ta ce da ɗai ban fahimci mahaifana na gane wannan shine mahaifina wannan ita ce mahaifiyata ta ce illa wa kuma ya dina ne dina face suna wannan addini lafazin yadina na ayyuki ani an gane ko yadini bi ma'ana ayyuki ta ce illa wa huma yadina ne dina face suna bin wannan addini wani addini shine addinin musulunci al'adif walla ma'anar lil ahad shine addinin musulunci ta ce illa wa huma ya dina ni dina face suna wannan addini za mu iya ɗauka na darasi a ƙarƙashin wannan lafazi a matsayin mutum mumini babu abin da wato za ka iya alfahari da shi a rayuwarka sama da wannan addini da Allah ya azurta mu da shi an gane ku duk wani abin da za ka iya takama ka yi jiji da kai da shi ka yi tunkahu ka yi gwandage da shi to babu abin da ya wuce musulunci ba abin da ya wuce musulunci kamar yadda wani mawaki yake cewa abil islamu la abali siwahu idan tasabu li bakrin aw tamimi yace musulunci shine ubana yace ni ban da wani uba in ban da musulunci yace lokacin da mutane idza hatafu li bakrin aw tamimi lokacin da mutane suke daga murya suna alfahari suna kai danganta wani ya ce shi dan kabila ne na banu bakar wani ya ce shi dan kabila ne na banu tamim ya ce to ni ba ni da wani mahaifi wato sama da musulunci ma'ana a shahida a nan wato yana alfahari da jiji da kai game da wannan addini saboda shi ne arzikin duniya da lahira ke karkashinsa duk wanda allah ya azurta shi da musulunci to ya samu komai duk wanda ya rasa musulunci ko da ya samu komai na rayuwar duniya sunansa matsiyaci don haka a nan aisha tana nuna wato shine gundagi tana jiji da kai da wannan addini cewa lam'a a kila abawai ya kafu ta ce da ɗai ban fahimci mahaifana ba illa wahuma ya dina ne dina ta ce face suna wannan addini amma ruku a yau idan mutum ya tashi sai ya ce a ni da na tashi a gidanmu ma da arziki a gidanmu ma da kaza kai da Allah ya zarta ka da musulunci ai baka da abin da ya wuce musulunci abubakar yana daga cikin masu dukiya tun a jahiliya ma kafin musulunci duk wani matsayi na daraja da ka sani abubakar yana da shi to amma duk irin waɗannan abubuwa aisha Allah ya kara mata yadda a irin tsabar hankalin da Allah ya mata da tunanin da ya mata babu abin da za ta waiwaya abu wanda yake na alfahari sama da wannan addini shi ne ta ce lam'a a kila abawai ya kafu da ɗai ban fahimci mahaifana ba na gane wannan shi ne mahaifina wannan ita ce mahaifiyata ta ce illa wa kuma ya dina ne dina face suna wannan addini ta ce wa lam yamurra alaina yawmun ta ce daidai da yini ɗaya ta ce bai taɓa wucewa gare ni illa ya atina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qarafayin nahari bukratan wa ashiya ta ce wallahi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo gidanmu a gefen yini safe da marici zawwa ta safe daban ta yamma daban kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama safiya da marici sai ya je gidan abubakar za mu iya fahimta a nan irin yanda Allah ya hada danko na soyayya da kauna tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar kuma irin yanda abubakar yake da kusaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan kuwa ba kowa yake kasancewa ba sai aboki wanda yake na kuti da kut wanda inda safe baka je gunsa ba to da yamma za ka je duk yanda za a yi rana ba za ta fito ta fada sai kun yi kokari kun haɗu da shi to haka abubakar allah ya kara masa yadda aisha na fadar cewa yini ɗaya bai taɓa wucewa ba ta ce wallahi face manzon allah sallallahu alaihi wasallama a gefen yini guda biyu safe da marice ta ce wallahi sai ya zo gidanmu wannan yana nuna mana kwarai idan kana da masoyi aboki soyayya ta fi sabilillahi to ya kamata ya zamanto wannan soyayya ta ku ya zamanto ta ƙara dankon kulluwa wannan kun yake ƙara ta shine yawan haduwa ya zamanto ana yawan haduwa to shine a nan tare da cewa aisha allah ya ƙara mata yadda a wani hadisi na daban take cewa wata rana sai na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama da rana tsakiya maza Allah ya zo gidanmu ta ce wannan zawar da ya zo ne ba a lokacin da ya saba zawwa ta ce sai na fahimci cewa ba lafiya rana tsakiya shi ko yakan je da safe sannan ya je da yamma to rana kai tsaka ta ce sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Aisha ta ce sai na fahimci cewa ba lafiya manzan Allah lokacin nan da ya zo ya gaya ma ya zo ya tarar da Abubakar sai yake cewa yau ubangiji na ya bani izinin yin hijira yau kwana a koma kwana a makka ba nawa bane to shine a nan kenan take bayyana mana safe da yamma ne a al'adance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini na Allah yakan je gidan Abubakar sai ta ce fanan mabtuliyal muslimuna a lokacin da aka jarrabi musulmi da musiba da bala'i ba don komai ba sai sun saboda wannan addini nasu an hura musu karan tsana kasancewar kawai sun ce ba su da wani abun bauta ba ce ubangijin da ya halicce su wa ma na kamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid shine ta ce fanan mabtuliyar musulmuna lokacin da aka jarrabi musulmi aka ringa kuntata musu aka ringa azabtar da su kharaja abubakar radiyallahu anhu muhajiran qibala al-habasha abubakar allah ya kara masa yadda wato sai ya fita da nihin yin hijira zuwa kasar habasha a nan me za mu iya fahimta duk lokacin da kaga mutum yana famar barin mahaifarsa to bala'i ya yi bala'i in kaga abu ya kai mutum har zai yi hijira ya kaurace ma mahaifarsa to abin da ya haɗu da shi na bala'i ya kai matuka shi kwa daman hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah yakan jarrabi bayansa amma gwargwadon karfin imaninsa kowa gwargwadon karfin imaninsa ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan jarraba shi to haka su mazan jiya mazan farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun haɗu da musiba da bala'i a sababin sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin abun bautarsu kuma sun gaskata manzan da ya aiko musu to shine a nan lokacin da aka ringa kuntata musu wato sai suka ringa zarewa ɗaiɗaiku suna hijira to shine a nan aisha take faɗa cewa abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya fita daga birnin makka yana menihi ƙaura zuwa ƙasar habasha wanda kasar habasha ita ce ethiopia a yau a lokacin da bala'i ya yi bala'i game da muminai na farko ana kuntata musu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da ikon da zai ba su kariya game da wannan kuntatawa da ake musu maza Allah ya ba su shawarar cewa su kaura su koma kasar habasha domin a kasar habasha akwai wani shugaba adali baya zalunci kuma baya bari a zalunci wani shine annajashi ashama a lokacin nan tawaga ta farko suka tashi kusan mutum goma sha biyu suka gabatar da usman mana usman ibn maf'un cewa shine shugabansu suka tafi zuwa kasar habasha bayan haka wasu suka bi baya sai da mutum 83 suka haɗu to shine abubakar allah ya kara masa yadda shi ma a nan da ya fita daga birnin makka ya kama hanyar zuwa kasar habasha hatta iza balaga barkal gimal lokacin da wato ya isa barkal gimal wani wuri da ake kiran shi wani dawa ne ana kiran shi barkal gimal laƙiya hubulud da ginna wani mutum da ake kiran shi ibn daginna sai ya haɗu da abubakar wa huwa sayyidul qara shine shugaban wannan yanki an gane ko idan aka ce qara wato yanki wanda yake hada wasu garuruwa da dama kamar yanzu in ka ɗauki afirka gaba ɗayan ta qara ce in ka ɗauki asiya ita ma qara ce in ka ɗauki europe ita ma qara ce america ita ma qara ce to shi ibn daginna shine shugaban wato wannan yanki faƙala sai ya ce masa aina turidu ya ababakar ya ce ya ababakar ina kake nihin tafiya faƙala abubakar abubakar sai ya ce masa a ƙarjin ni ƙauni ya ce jama'a ta ne suka fitar da ni daga gari na ma'ana makka fa'ana uridu ana asiha fil ardi ya ce ina nihin in tafi wato cikin ƙasa wa a'budu rabbi wato in ci gaba da bautar ubangiji na ina famar in shiga duniya in je in samu inda zan sake in ci gaba da bautar ubangiji na ni za mu iya fahimta a wannan gaba idan wuri ya maka kunci ba ka da sakewa musamman game da abin da ya shafi addini to ka tabbata cewa yin hijira ta zama wajibi a kanka dole ne ka je inda za ka sake ka bayyanar da addininka don haka ita hijira wajibi ce har zuwa kiyama ga duk mutumin da baya da sakewa a inda yake game da gudanar da addininsa to ya zama wajibi ya kaurace ma wannan ƙasa ya je inda zai sake ya ci gaba da bautar ubangijinsa da haka ubangiji subhanahu wata'ala yayi kashedi da barazana da wutar jahannama ga waɗanda ba sa iya sakewa su gudanar da addininsu suka ƙi yin hijira suka ci gaba da zama a wannan gu ubangiji ta'ala na faɗa innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا Ubangiji ta'ala ya ce lalle wanda mala'ikun Allah suke karɓar rayukansu halin suna masu zaluntar kansu yaya kai suka zalunci kansu shine rashin yin hijira qalu fi ma kuntum mala'ikun Allah sai su faɗa musu su ce cikin wani lamari ko kasance qalu sai su ce kunna mustada'afina fil ard ai mun kasance ababan raunanawa wato a wannan ƙasa ma'ana an hana mu gudanar da addinin mu kuma an hana mu mu fita an hana mu an raunana mu sai su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah bata zamanto ba mai waciya ku kaura ku koma inda za ku samu sakewa ku gudanar da addinin ku ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam waɗannan waɗanda ba sa iya sakewa su gudanar da addinin su suka ci gaba da zama a wannan gu ba su hijira ba ubangiji ta'ala ya ce makomarsu ita ce wutar jahannama wasa'at masira ubangiji ta'ala ya ce tur da makoma a ce jahannama ita ce makomar mutum ta yi muni sai ya ce illal mustada'afina min ar-rijali sai dai waɗanda suke ababen raunanawa daga cikin mazaje kamar marasa lafiya da dattawa wan nisa'i da mata wal wilidani da kankanan yara la yastati'una hilatan waɗanda ba su da ikon wani wayo da dabara yanda za su sace su gudu wala ya haka duna sabila kuma ba sa iya kai kansu inda za su yi hijira faulaika asallahu an yafuwa waɗannan tabbas ubangiji subhanahu wata'ala ya rangwamta musu wannan aya tana tabbatar da cewa yin hijira ga duk wanda baya iya sakewa ya gudanar da addinin shi wajibi ne a kansa wannan kuma har zuwa kiyama don haka yana daga cikin abin da ke zubar da aikin bawa mutumin da ya musulunta ya ci gaba da zama a inda baya iya bayyanar da musulunci shi to duk aikin da ya aikata na ibada ubangiji subhanahu wata'ala yakan watsar masa da aikinsa to shine anan abubakar yake faɗa da ibnu da ginna ya tambaye shi aina turidu ya ababakar yace ina kake nihin tafiya ya ababakar qala sai yace masa akhrajani qaumi yace jama'a ta ne suka fitar da ni daga mahaifata yace fa ana uridu an asiha fil ardi ina nihi in tafi a ban kasa lafazin asihu min siyaha ne asiyaha shine mutum ya yawo ta duniya kamar yadda ubangiji ta ala yace fasihu fil ardi arba'ata ashhur shi ne yace uridu an asiha fil ardi ina nihi na tafi ban kasa wa a'budu rabbi in samu wurin da zan sake in ci gaba da bautar ubangiji na qala ibn daginna ibn daginna sai yace inna mithlaka la yakhruju wa la yukhraj mutum kamar ka ya ababakar bai dace ba a karan kansa ya fita daga mahaifarsa wala yukuraj kuma bai dace ba a fitar da shi ya ce masa mutum kamar ka la ya ya ce bai dace ba a karan kanshi ya fita daga mahaifarsa wala yukuraj kuma bai dace ba a fitar da shi domin akwai mutumin da in yana zaune a cikin jama'a a ce a karan kanshi ya tashi ya kaurace ma wannan jama'a ya fita daga cikin su to matsala ce kuma bai dace ba kuma a fitar da shi saboda amfanar da jama'a suke game da shi sai ya ce masa fa'in naka taksibul ma'aduma kaga anan jumla ce ta aliliya yana nuna masa illar da ta sa cewa kwatancin abubakar bai dace ba a ce a raɗin kansa ya fita daga mahaifarsa makka ya barta kuma bai dace ba a ce an fitar da shi sai ce masa fa'in naka taksibul ma'aduma domin kana nema ma talaka abinda zai biya na bukatunsa ma'ana duk abinda talaka yake nema na bukatunsa to kakan yi sana'a ka nema masa ka biya masa bukatunsa fa'in naka taksibul ma'aduma ma'ana kana nema ma wanda ba shi bukatunsa ka biya masa wata silin rahima kuma kana sadar da zumunta wata hamilul kalla kana ɗaukan nauyin jama'a wata baifa kuma kana ɗaukan garar bako ma'ana ka ba bako masauki kuma ka ba shi ci da sha har a kai lokacin da zai tafi watu inu ala nawa'ibil haqq kuma kana taimaka ma jama'a akan masibu waɗanda suke na gaskiya duk wanda Allah ya dora masa wata musiba wanda ya kamata a agaza masa kana agaza masa ya ce wa ana laka sharo ya ce ni zan baka tsaro da kariya kuma a lokacin nan sai ya ce masa wa ana laka jaro ya ce ni zan baka tsaro da kariya farshi fa abudu rabbaka bi biladik ya ce kuma ka ci gaba da bautar ubangijinka a garinka makka ma'ana kuma maganar kai hijira bata taso ba kaga anan ya zano abubuwa waɗanda abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya siffanta da su abubuwa waɗanda suke na taimaka ma jama'a to duk wanda ya zamanto yana taimaka ma jama'a jama'a tana amfana da shi to a karan kansa bai dace ba a ce ya tashi ya bar wannan jama'a kuma bai dace ba su waɗannan jama'a su fitar da shi a lokacin nan sai ya ce farta halabunu da aisha sai ta ce farta halabunu da ginna faraja a ma'abi bakar wato ibnu da ginna wato sai ya daura sirdi ya lauto ya dawo tare da abubakar birnin makka faɓafa fi a shirafi kufari ƙuraish ya kewaya a cikin manya-manyan kafiran ƙuraishawa faƙala lahum ya ce da su inna ababakar lalle abubakar la ya khuruju mithluhu mutum kamar shi bai dace ba a ce ya fita daga cikin mahaifarsa wala yukhraj kuma bai dace ba a ce an fitar da shi yace a tukhrijuna rajula yanzu duk hankalin da Allah ya muku da tunanin da kuke da shi ko a fitar da mutumin da yaksibul ma'aduma wato yakan yi sana'a ya biya ma wanda ba shi bukatunsa wa yasilu rahima mutumin da ke sadar da zumunta wa ya hamilul kalla mutumin da ke daukan nauyin jama'a idan aka ce alkallu shine nauyi an gane ko ka dauki nauyin mutum duk wasu abubuwan da yake da bukata ya zamanto nauyin sa akan ka yake kamar yadda yace wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khayr shine yace wa yahmilul kalla mutumin da ke daukan nauyin jama'a wa yaqrid baifa mutumin da ke daukan gara ta bako ma'ana ya ba bako masauki ya bashi ci da sha wa yu'inu ala nawa'ibil haqq mutumin da ke taimaka ma jama'a akan musibu waɗanda suke na gaskiya kaga ya zano musu waɗannan abubuwa wanda waɗannan abubuwa me su bai dace ba a ce an fitar da shi wanda wannan sifofi ne waɗanda a jahiliya ma sun tabbata ba kowa yake yin waɗannan abubuwa sai mutumin ƙwarai don haka lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wahayi ya zo masa a karan farko da ya firgita ya razana ya koma gida da maza yake fada ga matarsa khadija zammiluni zammiluni yake cewa ku lullube ni ku lullube ni fa zammaluhu a lokacin nan aka lullube manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ya dawo hayyacinsa sai yake fada ga khadija yake cewa laqad khashitu ala nafsi manzon Allah ya ce wallahi na ji tsoron hallaka ga kaina khadija sai ta ce masa kalla dai yukhziyaka Allahu abada ta ce wallahi ko daya har abada Allah ba zai kaskanta ka ba ba zai wulakanta ka ba a lokacin nan khadija sai ta zano waɗannan sifofi ta ce masa fa innaka tasilu rahima wa taqri dhaifa wa tahmilu kalla wa tu'inu ala nawahi wa taksibu al-ma'duma wa tu'inu ala nawahi al-haqq haka khadija Allah ya kara mata yadda ta zanu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan ɗabi'u na shi da halayensa wanda su ku a jahiliya ma sun tabbata duk mutumin da ya kasance akan irin wannan al'amura to Allah ba zai kaskanta shi ba zai kunyatar da shi ba duk mutumin da ya zamanto yana amfanar da jama'a to Allah ba zai wulakanta shi ba don haka a nan ibnu da ginna da kanshi a matsayin shi na shugaba ya lauta raƙuminsa ya sayo abubakar gaba sai da ya dawo shi birnin makka kuma ya kewaya a cikin kafiran ƙuraishawa ya ce yanzu kwa fitar da mutumin da yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza ai duk mutumin da yake waɗannan al'amura a karan kansa bai dace ba a ce ya fita kuma bai dace ba a ce an fitar da shi da karfin tsiya a lokacin nan fa an fazat ƙuraishun jiwara bin dahinna a lokacin nan kafiran ƙuraishawa sai suka zartar da wato wannan amana ta ibn dagilla ma'ana alkawalin da ya nema na cewa abubakar a bashi tsaro da kariya kar a tsangwame shi kar a taba shi suka yarda suka amince wa amanu ababakar suka amintar da abubakar ba wanda ke tsangwamar shi ya je ya yi ibadarsa wa qalu li ibn daginna sai suka faɗa ga ibn daginna suka gitta masa sharuɗa akan wannan tsaro da kariya da za su ba abubakar suka ce masa mur ababakar falya abudu rabbahu fi darihi ka ce da abubakar ya ci gaba da bautar ubangijinsa fi darihi a cikin gidansa sharaɗi kenan da suka yi falin salli ya yi sallah wal ya ya karanta littafin da manzansa manzansa ya zo manzansu ya zo musu da shi masha a iya abin da yake so ya karanta ya karanta ya yi sallolin shi a gida ya yi karatunsa a gida iyayen da ya so wala yuzina bi zalik amma kar ya cutar da mu da wannan ma'ana kar ya fito fili yana bayyana mana saboda su ba abin da suka fi kyama a wannan lokaci sama da karanta musu alkur'ani tamkar ana saransu da takobi idan ana karanta musu alkur'ani shine anan suka ce faliya abu rabbahu fi darihi ya bauta ma ubangijinsa a cikin gidansa fali yusalli ya yi sallarsa wal ya ma sha'a ya karanta iya abin da ya so na karatunsa wala yu'zina bi zalik amma kar ya cutar da mu da wannan karatun nasa wala yasta'dil bihi kuma kada ya nemi bayyanar da shi ya ce zai fito fili ya bayyana wannan karatu nashi da wannan salloli nashi fa inna qad khashina an yaftina abna'ana wa nisa'ana suka ce domin muna tsoron kada ya fitinci ƴaƴanmu wato da matanmu ma'ana ya karkatar da su kamar wanda wai shi ma ya karkace suka ce tsoro muke ji in ya fito fili yana yi kenan zai karkatar da ƴaƴanmu da matanmu ala zalika ibn daginna li abi bakar radiyallahu anhu ibn daginna sai ya faɗa ma abubakar Allah ya kara masa yadda sharadin da jama'arsa suka yi su kafiran qurayshawa suka ce ya zauna a gida ya bauta ma ubangijinsa ya ringa sallarsa da karatunsa a gida amma kar ya fito fili faqafika abubakar radiyallahu anhu ya abudu rabbahu fi dari abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya haɗu lafazin bafika fi'il ne min af'ali shuru ma'ana a hausa ka ce ya haɗu kenan kamar ya fara kaza shine can yace fa bafika mashan bisuki wal a'ana shine yace fa bafika abubakar abubakar allah ya kara masa yadda sai ya haɗu ya abudu rabbahu yana bauta ma ubangijinsa fi darihi a cikin gidansa wala yasta'linu bis salati baya bayyanar da sallarsa wala qira'a ko karatun alqur'ani fi gairi darihi in ba a gidan shi ba duk inda yake sallah ko karatun alqur'ani abubakar baya yi sai a gida ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه sannan gina masallaci sai ya bayyana ga abubakar Allah ya kara masa yadda ya ga cewa kai ya fa dace a yanzu a ce ya gina masallaci fabuta na masjidan bi fina idari sai ya gina masallaci na musamman a kofar gidansa idan aka ce fina guddar shine balbali wanda yake na gida an gane ko kamar kofar gida ko kuma fili da ake yin shi a cikin gida shine ake kira da fina abubakar allah ya kara masa yadda ya fito kofar gidansa ya gina masallacinsa wa baraza abubakar ya fito fakana yusalli fihi a wannan masallacin nasa ya kasance yana sallah wa ya qur'ana yana karanta alqur'ani fa yataqassafu alaihi nisa'ul mushrikina wa abna'uhu matan mushirkai da 'ya'yansu sai su yi ca ga abubakar ya ajabuna suna mamaki wa yanzuruna ilaihi suna kallon abin da yake da matan nasu da yaran nasu kawai sai su zo su zagaye abubakar su zo su taru su yi ca idan abubakar ya fito yana sallah yana karatun alkur'ani suna kallon shi suna mamaki waka daman ita gaskiya waɗanda suke masu faɗa da ita ba sa son a bayyana ta sun tabbata in aka bayyana ta to duk wanda yake mai hankali to zai bi ta don haka a nan suka yi sharaɗin cewa abubakar kada ya fito fili ya bayyana sallah da karatun alkur'ani ya tsaya a gida ya yi suna tsoron in ya fito fili yana yi kenan zai fitinci matansu da yaransu to abubakar da ya fito fili ko matansu da kankanan yaransu sai su zo kawai su yi ca a kansa suna kallon shi suna mamaki za a yi wa kana abubakar da rajulan baka abubakar ko Allah ya kara masa yadda ya zamanto mutum ne mai yawan kuka saboda wato yana da raunin zuciya in aka ce raunin zuciya ma'ana zuciya wadda take mai saukin karaya akan al'amari wanda yake na Allah in dai al'amura ne na ubangiji subhanahu wata'ala to zuciyar abubakar tana da saukin karaya akwai wanda Allah yakan lausasa zuciyar shi akan irin wannan al'amari shine tace wa kana abubakar radiyallahu anhu rajulan bakka'an tace abubakar Allah ya kara masa yadda ya kasance mutum ne mai yawan kuka la yamliku dam'ahu hina yaqra'u al-qur'an baya iya mallakar hawayensa lokacin da yake karanta alkur'ani da zaran ya fara karanta alkur'ani zuciyarsa sai ta saduda idanunsa sai su ringa zubar da hawaye wanda haka ake buƙatar mumini ya kasance kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul hadid alam ya'ani lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaqqi ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون dan haka sifa ta mu'minai Allah ya bayyana mana tun a cikin cikin suratul anfal innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun to dan haka Abubakar Allah ya kara masa yadda da zaran ya fara karanta alkur'ani to baya iya mallakar hawayensa idanunsa za su yi ta zubar da hawaye fa'atu za a zalika a shirafa ƙuraishi minal mushriki wato wannan sallah da abubakar ya bayyana da karatun alkur'ani sai ya firgitar da kafiran ƙuraishawa a shirafa ƙuraishi minal mushriki manya-manyan ƙuraishawa daga cikin mushrikai wannan al'amari sai ya razanar da su tunda matansu da yaransu sun zo suna yin caga abubakar suna kallon abin da yake fa'ar salu ibn daginna maza maza sai suka aika ma ibn daginna suka aika masa manzo na musamman cewa maza ya zo faƙadima alayhim ibn daginna sai ya zo faƙalu lahu sai suka ce masa inna kunna ajarna ababakrin ala an ya abu da rabbahu fi darihi lalle kayi sani mun ba abubakar tsaro da kariya akan cewa kar wanda ya tsangwame shi ya ci gaba da bautar ubangijinsa a cikin gidansa wa innahu jawaza zalika wannan sharadi da muka masa suka ce abubakar fa ya ketare fabtana masjidan suka ce masa abubakar ya gina masallaci bi fina idarihi a kofar gidansa wa a'lana salata wal qira'a ya bayyanar da sallah da karatun alqur'ani ya fito fili wa qad khashina an yaftina abna'ana wa nisa'ana mu ko muna tsoron ya fitinci ƴaƴanmu da matanmu suka ce da ibnu daginna fa'atihi maza je ka wajen abubakar fa in ahabba an yaktasira ala an ya abuda an ya abuda rabbahu fi darihi fa'ala in har ya ga zai iya takaitawa akan bauta ma ubangijinsa a gidan shi to ya ci gaba da yi fa in ahabba in ya so an yaktasira da zai takaita ala an ya abuda rabbahu akan bauta ma ubangijinsa fi darihi a gidansa fa'ala suka ce ya ci gaba da yi wa in aba in kwa ya ki sai ya fito fili ya bayyana illa an yi ulina zalik sai ya bayyana in ya ki cewa dole sai ya fito fili ya bayyana fasalhu to ka ce da shi an yi rudda ilaika zimmataka amanarka tsaron da tsaro da kariya da ka bashi ka ce ya dawo maka da kayanka suka ce fa inna karihina an nukhfiraka mu muna kyamar a ce mun warware maka alkawari walasna mukirrina listi'ila mu kuma ba za mu iya yarda da wannan bayyanawa da yake a ce mun warware maka alkawari wannan abun kunya ne mutumin da ka zo ka ce ka ba shi tsaro da kariya kar mu tsangwame shi mu kyale shi yayi ibadarsa muka yarda muka amince a ce yau mun warware maka alkawari wannan bai dace ba da wannan na nuna mana cika alkawari sifa ce wato ta mazajen kwarai ko mu ce mutane waɗanda suke na kwarai a jahiliya ma suna alfahari da cika alkawari sun san ba kowa yake warware alkawari sai wanda yake mutumin banza ka yi alkawari kuma ka tada to don haka a nan suka ce fa'inna karihina fa'inna karihina an nukhfiraka mu muna kyamar warware maka alkawari suka ce kuma wani suna mutumi na listila ba mu zamanto ba masu yarda da wannan bayyanar da addinin shi ne ba mu yarda da haka ba don haka muka aika ka zo kenan in ya ki sai ya bayyana to ce da shi ya dawo maka da wannan alkawari wannan amana da ka bashi tsaro da kariya da ka bashi ya dawo maka da kayanka halat aisha aisha Allah ya kara mata yadda ta ce fa a ta bunu da ginnati a babakar ibnu da ginna a lokacin nan sai ya tafi wajen abubakar Allah ya kara masa yadda fa kala ya ce da shi kada alimta lazi a laka alaihi tabbas ya ababakar kayi sanin wato alkawalin da na kulla saboda kai ma'ana alkawalin da muka yi da su na cewa za ka tabbata a gida kana hotar ubangijinka kada ka bayyanar da sallarka a waje kada ka bayyanar da karatunka kafin sani game da haka cewa akan haka muka yi ya ce masa fa'in ma an taka tasira ala zari ya ababakar shawara nake baka in ma ka taƙaita akan alkawarin da muka yi wa in ma an tarudda ilayya zimmati ko ka dawo da alkawari na ma'ana kariyar da na baka da amanar da na baka ka dawo mu da kayana ya ce fa inni la uhibbu an tasma al arabu anni ukhfirtu fi rajulin aqattu lahu yace domin ni bana son larabawa su samu labarin cewa an warware mun alkawari game da mutumin da na kulla alkawari saboda shi yace ni bana so a ji labarin cewa ni a matsayina an warware mun alkawari ga mutumin da na kulla alkawari saboda shi qala abubakar a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda sai ce fa inni arruhu ilayka jiwa yace lalle ne zan dawo maka da wato amanarka ma'ana tsaro da kariya da ka bani abubakar yace na dawo maka da kayanka wa arda bi jiwarillahi na yadda na amince da kariya ta ubangiji na kariya ta ubangiji ita ce kariya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma idhin bi makka aisha tace a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana birnin makka jumla ce haliya ma'ana duk wannan al'amari da ya wakana a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana birnin makka kaga me yasa a lokacin nan abu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ya da damar da zai iya ba mumine kariya akan azabtarwar da ake musu da tsangwamar da ake musu iya abinda manzan Allah yake musu lallashin su yake cewa su dau hakuri su dau hakuri lokaci na zuwa wannan hali da ake ciki wanda yake mawuyaci Allah zai yayi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya faɗa ga abubakar ya faɗa ga muminai ya ce kadu uritu dara hijiratikum manzo Allah ya ce tabbas an nuna mun wato kasar hijirarku inda za ku yi hijira ku koma wato an nuna mu ma'ana ubangiji na ya nuna mun kasar da za mu yi hijira mu koma ra'aitu sabihatan zata nakhlin baina labatayn manzo Allah ya ce na ganta kasa ce wadda take ma wannan kasar gishiri in aka ce sabika ita ce kasa wadda take tamanda wadda take da gishiri gishiri galibin kasar da take da irin wannan launi ku sai wadda take kusa da teku sai ya ce za ta nakhli manzan Allah ya ce kasa ce ma'abuciyar da binnai baina labatai ne kuma tana tsakankanin laba biyu in aka ce laba kasa wadda take shimfiɗe da tsakokwani kankanin tsakuwa an gane ko duk wurin da ya kasance wuri ne mai kankanin tsakuwa to shi ne ake kira da laba to ita kuma madina tana da laba guda biyu akwai laba sharkiya akwai laba garbiya shi ne a nan ya ce wahumal harratan su ne harratan in aka ce harra kenan ƙasa wadda take shimfiɗa da tsakuwa in ma ka kiraye ta laba ko ka kiraye ta harra shi ne ya ce bayyana labatai maza Allah ya ce ita wannan ƙasa inda za ku yi hijira maza Allah ya ce tana tsakanin laba biyu ma'ana gabacinta da yammacinta wato duk ƙasa ce wadda take mai tsakuwa fahajara man hajara qibal al-madina wato duk wanda yake da damar yin hijira a wannan lokaci sai yin hijira zuwa birnin madina domin madina ita ce take da wannan sifa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta cewa ga ta ƙasa ce wadda take ta manda sannan kuma tana da dabinnai sannan kuma tana tsakanin laba biyu gabacin da kenan ƙasa ce wadda take shimfiɗa da tsakuwa haka yammacinta shi ne ya ce fahajara man hajara ƙibar al-madina hina zakara zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da damar yin hijira a lokacin nan sai yin hijira zuwa madina da jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata haka wa raja'a ila al-madina ba'du man kana hajira ila ardil habasha wasu waɗanda suka yi hijira zuwa ƙasar habasha da suka ji wannan labari sai suka dawo suka koma birnin madina wata jahaza abubakar radiyallahu anhu muhajira abubakar bakar Allah ya kara masa yadda a lokacin nan shi ma sai ya yi shirin yin hijira zai tafi birnin Madina. faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala rislik manzo Allah sai ya ce masa ba a sannu ma'ana ka dan jira ka dan saurara in aka ce ala rislika ma'ana ba a sannu ya a hankali kar ka yi gaggawa manzo Allah ya ce masa ala rislik ba a sannu fa inni arju an yu'zana li maza Allah ya ce ina fatan a bani izinin yin hijira ala abubakar abubakar sai ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har halittar ju zalika bi abi an ya ce zan iya ba da mahaifina na falshi rayuwarka shin kana fatan a baka izinin yin hijira ya manzan Allah kana kwaɗan haka ala na'am maza Allah ya ce kwarai ya ce wallahi ina kwaɗayin ubangiji na ya bani izinin yin hijira فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسحب wato abubakar Allah ya kara masa yadda a wannan lokaci sai ya tsayar da kansa saboda ya abuci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin Madina daga wannan lokaci wa ala farahilatai abubakar ya samu raƙumma biyu ya turke su kana ta inda wanda daman yana da su a cikin garkensa ya waro zababbin raƙuma guda biyu wa alafa warqa samri arba'ata ashhur ya kwashe tsawon wata hudu yana ciyar da su ganyen zurma idan aka ce a samur jami'i ne na samura samura wato wata itaciya ce wadda tana kama da farar kaya amma ba farar kaya ba ce an gane ko wasu suna kiranta da zurma abubakar ya ringa ba raƙumman wato ganyen wannan itaciya me yasa saboda sun fi gina jikinsu abubakar sai da ya wata hudu yana ciyar da wannan raƙumma saboda hijirar da za su yi yana jiran Allah ya ba manzansa izini ya zo da wannan raƙon masu hausa tafi a takaice wannan hadisi gaba ɗaya malam ya zo da shi saboda a nan wato shi ne alkafalatu bin nafsi ma'ana kalamunci ran wani ma'ana kamar yadda a nan shi ibn da ginna ya lamunci abubakar ya lamunci cewa abubakar wato shi kenan shi ne zai ba abubakar tsaro da kariya cewa kar a taba shi tunda muna cikin wato babu kafala akwai alkafalatu wannan alkafalatu bidain kamar yadda zai zo insha Allah ba darasi na gaba nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك